أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara saduwanmu a wannan masallaci mai albarka masjid al'ansa a yau ranar litinin hudu ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga sha hudu ga watan shidda shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiya a cikin karatun littafinmu na sharhu lamiyatu ibn al-wardi a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na shidda yau zan mu tashi cikin baiti na bakwai da yarda Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ibn al-wardi رحمه الله تعالى واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زهد حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل كتب الموت كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول أين نمرود وكنآن ومن ملك الأرض وولى وأزل أين آد أين فرعون ومن رفع الأحرام من يسمع يخل أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغن الأولل أين أربع الهجاء أهل النهى أين أولو العلم وأرباب الأول سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فائلا ما قد فعل يقول ابن الوردي رحمه الله تعالى واتق الله فتقوى الله ما واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل جاورت قلب من إلا وصل ليس من يقطع طرقا بطلا ليس من يقطع طرقا وطلا إنما من يتق الله البطل إنما من يتق الله البطل صدق الشرع ولا تركن إلى صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زهل رجل يرسم الليل زحل حارت الأفكار في حكمة من حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل قد هدانا سبلنا عز وجل كتب الموت على الخلق فكم كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأبنى من دول قل من جيش وأغنى من دول أين نمرود وكنآن ومن أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وأزل ملك الأرض وولى وعزل أين آد أين فرعون ومن أين عاد أين فرعون ومن رفع الأحرام من يسمع يخل رفع الأحرام من يسمع يخل أين من سادوا وشادوا وبنوا أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغن القلل هلك الكل ولم تغن القلل أين أرباب الهجاء أهل النهى أين أربع الحجاء منها أين أولو العلم وأرباب الأول أين العلم وأربع الأول سيعيد الله كلا منهم سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل وسيجزي فاعلا ما قد فعل zadakum Allahu min fadlihi wa tawfiqihi malam yake cewa wattaqillaha fa taqwallahi ma jawarat qalba mri'in illa wasal laysa man yaqta'u turqan batala innama man yattaqillaha al-batal malam wasiya ce yake mana akan mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin soyayya tsakankanin musulmi da musulmi ya ringa ma mutum wa'azi akan ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala amma yau in ka ce ma mutum ittaqillah ya ce yuminai in ka ce ma mutum ka ji tsoron Allah ya ce minai shi kuma ka diba a qur'ani ma ce aka ya ayyuhan nabiyyu taqillah to kaga duk imanin ka ai ba kai annabi ba yana yana daga cikin yan uwantaka ta musulunci mutum ya ringa ma ɗan uwan shi nasiha akan cewa da ya ji tsoron Allah malam sai yake ce mana wattaqillaha ka ji tsoron Allah alwasiya bittaqwa wasiyatun jami'atun dan saboda wasiya ta jin tsoron Allah wasiya ce ta haɗa komi da komi yahtaju ilaiha kullu muslim kowane musulmi yana buƙatar haka menene attaqwa shine kamar yadda Ali bin Abi Talib ya fassara ta Ali bin Abi Talib yake cewa attaqwa hiya al-khawf min al-jalil wal amalu bit-tanzil wal rida bil qalil wal isti'dad li yawm ar-rahil an yi wasa da saja anan lamun lamun go aka ce alkhawfu min aljalil tsoro na Allah subhanahu wa ta'ala shine at-taqwa wal amalu bit tanzili da aiki da alqur'ani mai girma war rida bil qalili da yarda da abin da Allah ya hore ma ko da kaɗan ne yana duk wanda kaga yana da ƙana'a to mutum ne yana daga cikin muttaqin yana daga cikin tsoron Allah wanda Allah ya bashi abu yana yarda bai ta da hankalin shi ya san arziki na Allah subhanahu wa ta'ala ne والاستعداد ليوم الرحيل kuma hallo da shiri ga ranar alkiyama mutum ya kasance kullum cikin takwana yake kullum yana tuna lahira to wannan shine tsoron Allah in kaga mutum yana wayannan abubuwan to tsoron Allah sun haɗu da shi shi kuma malam yake cewa fataku wallahi ma jawarat bi ma'ana ma lazamat qalba mri'in illa wasa duk wanda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya mamaye zuciyar shi ta wannan mutumin sai ya kai labari a duniya kuma hallo sai ya kai labari a lafira don saboda ita takwa ita ce hanya ta muhudin arziki a duniya kuma hanya ta muhudin arziki a lafira kenan duk zuciyar da aka same ta takawa ta cika ta to zaka same ta haske ya cika ta kuma hannun ƙalƙali da kwalliya sun cika ta shine Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin surat al-talaq wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala zai zai kawo mai mahuta kenan Allah zai kawo mai mahuta a cikin surar dai Allah yake cewa wa yarzuquhu min haythu la yahtasib da duwan da ya ji tsoron Allah bancin Allah ya kawo mai mahuta sannan zai arzuta shi ta inda bai zato ta inda bai ya tsammani a cikin surar dai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kankare masa mummunan ayyukan shi kuma hallo ya girmama masa ladansa in Allah ya sanya mu daga cikin bayan shi masu takawa bayan shi masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana wannan baitin da mana yake cewa wattaqillaha fa taqwallahi ma jawarat qalba mri'in illa wasal bi ma'ana ittaqillaha haisu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake li'anna taqwallah ma tadkhul wa tulazim qalba ahadin illa faza dan saboda tsoron Allah duk a inda kake inda ya shiga cikin zuciyarka ka lazamtu da shi to sai ka ci nasara kuma har ka samu dukkan alkhairai wanda kake nema a duniya kuma kake nema a lahira ka diba ko ilimi kake nema in kana so kai ilimi to ka ji tsoron Allah wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah sai ya sanar da ku ilimi a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa libasu taqwa zalika khair mutum ya zama to taqwa ta zama to kamar rigar shi ta sawa yau da gobe إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى وتقلب أريانا ولو كان عاسيا kenan malamai suke cewa idan mutum ya kasance bai sanya rigar takawa ba to kawai ba a zarne yake tafiya ko da ku da riga da wando a jikin shi in dai babu takwa tare da kai to kawai a zarne kake tafiya wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih mafi alkhairin kaya ga mutum shine ya ma Allah subhanahu wa ta'ala ta'a wala khaira fi man kana lillahi asiya kuma hannu babu alheri ga wanda ya kasance ga Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan sako ne kenan shine sai ma da yake cewa a baiti na takwas laysa man yaqta'u turqan batala innama man yattaqillaha al-batal laysa man yaqta'u turqan batala ba wanda yake tare hanya ba ne ba ya yi kwace-kwace ko ya yi sata ko ya danne wanda bai da ƙarfi sadauki batsala sadauki a wannan ba a ce mai sadauki innama man yattaqillaha al-batal lalle wanda ya ji tsoron Allah shine sadauki anan mun samu alƙasar kenan an tariki innama innama man yattaqillaha al-batal lalle sadauki shine wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala bima'ana laysha sahsal qawi allazi yaqaw turqun nas wa ya'huzu ma'ahum qahran wa zulman ba masarauki bane mutumin da zai tare hanya ya ringa kwace abubuwan mutum yana mai zalunta su a'a sadauki na kirki shine wanda zai ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala anan dan me yasa ake cewa sadauki ne don saboda aka ce a shaddu jihadi jihadin hawa wama karrama mar'a illa tuqa a shaddu jihad jihadin hawa mafi tsananin jihadi jihadin da ya yi kowane jihadi jihadi na zuciya ana zancen jihadi kuma ana zancen ƙarfi yaƙi ce yaƙin da ya yi kowane yaƙi ƙarfi to yaƙi na zuciya don saboda zuciyarka tana faɗa da kai kullum annafs al'ammara bi so ita zuciya kullum so take yi rai kullum so yake yi ya yi sabo sai aka ce to ka yi kokari daidai gwargwadon hana wannan ranna ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala in kai haka ta zama sadauki na kirki kuma sakamakon ka aljanna fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'awa wanda eh gwagwarmaya da zuciyar shi ya hana ta abin da yake so to Allah subhanahu wa ta'ala ya mai tanadin aljanna dan saboda ba karamin gwagwarmaya bane ba dan shi yasa ko da alqur'ani ce aka kai daidai gurgudu dan saboda an san zuciya ta yi karfin sai aka ce fattaqullaha mastata'tum fastaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai iyawarku Allah ya sa abin da yake cikin zuciyarku dan shi yasa cikin addu'a ma na sayyidul istighfar addu'a da in mutum ya karanta ta da safe da marece ya mutu dan aljanna ne ko in ya karanta ta da marecen allo ya mutu a cikin wannan daren kafin ya waye gari dan aljanna ne zaka ga a cikin irin wannan kalmomin a ciki Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت إيدي والقدونا يا الله إلهي إيدي والقدونا أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت kenan shine malam yake ce mana ba sarauki ba ne ba wanda zai ringa abubuwa sarauki kawai wanda ya tsoron Allah ai shine mai ƙarfi don saboda aljanna an kewaye ta da kaya wanda zuciya ba ta su amma wuta kuma an kewaye ta da abubuwa na sha'awa wanda kawai rai so yake aikata wannan abubuwa اللهم ارزقنا حلاوة العباد والتقى eh malam yake cewa a baiti na tara saddiki shar'a wala tarkan ila rajulun yarsudu fil layli zuhal anan malam yace saddiki shar'a ka gaskantar da shar'a menene ashar addini duka wannan kalimat ana kawo su mutaradifat ne kamar menene mutaradifat kamar a ce tabayyun kalmomi da larabci shine ake cewa al-mutaradifat kamar da za a ce da ƙwaron shi a ce belu kuma a ce bicyclet kaga tabayin kalmomi ne duka dai ana nufin abu guda a ce bika a ce stilo to aka da larabci a ce da masana a ce manzil a ce sakan to haka an ce ashar ko a shari'a ko kuma addin ko a sibga sibgatalla ko kuma almilla kenan duka abu guda ɗaya imani ce ka rike addini ka gaskanta addini kada ka gaskanta mutumin da yake bin dare na aiki da tarmamu a zuhal menene malam ana yake nihi me malam yake nihi ana abinda malam yake nihi anan saddiq ma a bihi rasul shar ka gaskantar da abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukan ma da ma'aikin shi na shari'a fima akhbar bihi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya labartar da shi wa amara kuma yayi umarni akan shi wa naha kuma ya hana wala tarkan ay la ta'tami kada ka jinginu ila aqwalil munajjimi zuwa ga zance na masu diba da farmamu minan najm wal kuhal da bokaye ko kullu afakin asim suna nan duka kowa sai ringa ta habiba ma za hadasa cikin azumi wanda yake bibiya yanar gizo gizo ya ga abin da yake faruwa ai wani mai sai da magani ya fito shi ana cin mijin aljana ko yana yana kaza yana kaza yana kaza har yamma ɗaya daga cikin kafafen yada labaru za su ci tuwon aljana ma bayan sallah kaga duka wannan tatsuniya ce ta banza sai mutum ya shiga cikin ɗaki ya tsara abin shi shi kaɗai daga baya kuma haɗa da hukuma ta kano ta tara malamai suka zamna da shi nan da nan ya ji tsoro na hukuma ya ce wallahi ƙarya ce yake dandan ya samu kudinsa ne na magani yanan shi ne mana yake cewa ka kiringa kiyaye ba kowa ba ne zaka ringa biya zancen shi ka riƙe ƙalan lahu ƙalan rasul ta masak bi hablillahi wa tabi'il huda wala taku bidiyyan la'allaka tuflihu kenan yastadilluna bi ashiya sai ka ga suna ta istilali da abubuwa su wannan annunan shimi fa yusaddiquna fi wahid wa yukazzibuna fi 99 zaka ga in magana ɗari ce suka yi a cikin magana ɗarin nan ɗaya ce gaskiya kuma hannu magana 99 duka ƙarya ce liza ƙara don haka ne malam yake cewa wala tarkan ila rajulun yafsudu bil layli zuhal anan malam ya kawo zuhal me ake nihi da zuhal الزحل yana daga cikin alkawakib al-shamsiyya alkawakib ash-shamsiyya wanda su guda bakwai kawakib ash-shamsiyya kamar yadda akwai al-qamar az-zuhra al-mushtari ash-shams utarif almazi zuhal su ne da kamar da ake cewa rana wata ƙasa le planet wannan wanda ake cewa su guda bakwai kenan anan sai malam ke ya kawo ɗaya daga cikinsu kenan sai ya yi kamar zikirul khas ne ba'dal ba'dal am ko kuma zikirul khas minal minal am sai malam yake cewa haratil afkaru fi hikmati man qad hadana sublana azza wa jalla malam anan حث مبطن على التفكير في معلقات القدرة وإخبار عن عزمة الله Rattun mana ya zance a can sama a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu mana anan kuma hallo sai ya yi tunani yana daga cikin abubuwan da yake ƙarfafa mu mutum ya samu takawa. Tunda ita wannan takawa an ce ita ce mabuɗin samun nasara a duniya, mabuɗin samun nasara a lahira, wa man yattaqillaha yaj'al lahu faharaja wa yarzuquhu min haisu la yahtasib to yaya dai za a samu wannan takwa takwa yana daga cikin abin da ake samun ta ambato na Allah subhanahu wa ta'ala da tunani akan halittoci na Allah subhanahu wa ta'ala da girma na Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abin da yake sa zuciya ta nutsu kuma hannu zuciya ta ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala inna fi halqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار دب أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت kenan kana tunani akan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to sai ka gani mutum zuciyar shi tana ƙara samun nutsuwa kuma hallo tana ƙara samun takwa kenan shine malam ya mana nasiha akan cewa kuma duk wanda ya ringa tunani akan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ko akan ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala tabbas fa zai ga abun mamaki tabbas fa zai ga akwai abun burgewa tabbas ba zai ga abun babu wanda ya isa ya iya wannan abubuwan ga baki daya in ba shi Allah subhanahu wa ta'ala ba kenan shi kuma Allah shine mai shiryar da wanda yake so kuma hallo yake batar da wanda yake so alhamdulillah allazi hadana subalana wa waffaqana Allah ila amal salih sai malam yake cewa kataba al-maut ala al-khalqi fa kam falla min jayshin wa afna min duwal kutibal maut a wata ruwaya akwai katabal maut na in yadda sauya kutiba al maut kutiba an kawo fi'il madi mabniyun lil majhul wal maut na'ibul fa'il amma an kuma aka ce katabal maut fi'il madi mabniyun al fataha wal maut maf'ulun bihi wal fa'il damir mustatir taqdiruhu huwa Allahu azza wa jalla yanan shi kutibal mauta an kaddara mutuwa alal haƙƙi akan dukkan halitta Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mutuwa akan kowa da kowa mine ne a nan mala yake nihi ko kuma nasihan mala ana qadallahu ta'ala al-mauta wa aujabahu ala kulli jami'il makhluqat Allah ya kaddara ya rubuta mutuwa akan dukkan halitta kuma ya sanya babu wani wanda ya sai tsere ma wannan mutuwar bi haisu la yaltafitu minhu ahad ba wani wanda ya yi a isa ya tsere ma wannan mutuwar ko kuma wanda ya yi ƙarshen wannan mutuwar falmautu qadiyatun kutibat ala al-harf la taqbalu al-istisna duk in dai taliki sunanka to babu exception to kawai sai ka tafi kullu man alaiha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يا من الله سبحانه وتعالى يتساهل كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه ينام الموت باب وكل الناس داخل mutuwa ƙofa ce kowa sai ya bi daga wannan ƙofar ya wuce wal mautu ka'asun wa kullun sharibuhu mutuwa kofce cike da ruwa kowa sai ya ɗauki wannan kwaf ɗin ya sha la yanju minhu sagir walal kabir ƙarami bai tsira ba shi ma babban bai tsira ba in ka ce ƙanana ba sa mutuwa to kaga ƙanana har yanzu sun mutu in ka ce manyan ba su mutuwa kaga manyan hallo suna mutuwa wala ganiyun wala faqir battara talaka mutuwa kuma hallo battara mai kuɗi wala azizin wala zari fattada mabuwayi mai mulki ne mai kudin ne ko kuma kaskantaccen ne wanda ake ikon ko kuma wanda bai da komi wala sahi wala saqim idan mutuwa bakka da cewa bakka lahiya baka mutu ba ko kuma lahiyar kalau baka mutu ba ita ba ruwanta me rashin lahiya ya mutu wanda bai da lahiya shi ma wanda lahiya shi lau shi ma ya mutu shine ai wani malami yake cewa a cikin nazar fakam min sahihin mata min gairi illacin wa kam min saqimin asha hinan min ad-dahri yoso nawa wanda mutumin lahiya shi lau ya mutu kuma so nawa wanda ga mutum nan a saman gado ana yau ko gobe zai mutu kuma ya ki mutuwar nan shine alkullu fi hukmin maut sawa kowa a cikin hukunci na mutuwa duka ɗaya ne ake nan a nan ibn wardi yana mana nasiha ne akan cewa mu ringa tuna wannan mutuwa ka ko da ku ban mu sun tunawa saboda dan adam bai san mutuwa wa ja'at sakaratul maut bilhaqqa zalika ma kunta minhu tahid dan adam bai san mutuwa kai dan adam ba mutuwa ba tsuha ma bai so li anna shaykhata fi nazarihi tu'addi ila al-maut dan saboda shi dan adam a tunanin shi wai tsuha hanyar mutuwa shi yasa ka gani bai san tsuha ka gasar mai ka ce hurhura akan kafe ta da hankali dan saboda shi a tunanin shi tsuha hanyar mutuwa ita kuma wannan ko da tsuha ko ba tsuha ta hiya zai sai malam ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala sai ya fara kawo mana abubuwa na misalai akan mutuwa ta hanyar tambaya kuma hallo tambaya wanda bata bukasa amsa kuma hallo wannan tambaya kuma baka isa ka yi inkarin ta ba haka ce kenan shine al-istifham allazi yahmilu al-muhatab ala al-iqrar wa adam al-inkar sai ya fara ambaton mutanen banza da mutane wanda sun yi girman kai da zalunci a saman doron ƙasa duka ina suke yau to ga sunan babu su kuma hannu sun dai sai malam sai ya fara da aina namrudu wa kan'anu wa man malakal arda wa walla wa azal ina namrudu yake aina namrud waye namrud namrud yana daga cikin yaran ham bin nuhu alaihi salatu wassalam shine awwal man wada'a attashi ala ra'si namrud shine farkon wanda ya fara sa hula a saman kanshi awwal hula ta sarauta wannan wanda daga namrud da aka samu ta awwal man wada'a attashi ala ra'si wada'a ar-rububiyya kuma hallo yayi ikrarin cewa shi ubangiji ya wuce iyaka kuma shine wannan wurin da wa alka ibrahim alaihi salatu wassalam halilur rahman fin shine ya sanya annabi ibrahim tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi a cikin wuta wa summiya namrud malumai suke cewa an sanya mai namrud li kasaratu tamarrudihi wa inadihi wa istikbari dan saboda mutum ne mai girman kai mutum ne mai jiji da ji da kai mutum ne wanda ya raina kowa don shi yasa aka sanya mai wannan sunan na murdu sai ma daga cewa to aina na murdu to yanzu ina yake wa kan'anu shi kuma kan'an baba ne na namrud a nan kenan ya gama baba da ɗaɗaɗen shi kenan waman malak kan'an shi kuma abu waman malakar riyasata waman malakal arda wa wallawa da kai ina dukkan bayan na mururi da kan'an ma wanda sun mallaki ƙasa wanda ko ina suna da wakili wa azal azal menene huddawa su ɗora wanda suke so a matsayi su hudda wanda suke so a matsayi yanzu ina suke kulluhum matu ai duka ai sun mutu wa zahabu ila jaza'i ma amil sun tafi kuma har suna girba abinda suka suka aikata suka kushe to anan akwai wata kadiyya da murud mutumin banza ne in ba qur'ani ya tsine ma mutum ba kana karantawa ya tsine ma matacce kana karantawa to kai bai kamata ka tsine ma ba wani kasan sare mutumin banza ne ya mutu kai ka tsine mai ba'ayi mutum ya mutu ka ringa zage shi in ba qur'ani bane ya tsine me ko kuma hadisi ya tsine me kai ka ringa zagin shi ba a yi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tasubbul amwat kada ku saki ku zagi mamata ba a zagin mamata kai hatta da abubuwa wanda suka yi na banza ba a hudu kai shiru ka kyale bakinka don saboda sun iske abin da suka iske kuma inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma hallo Allah mai jin kai ne ba ruwanka karambani ne ka ce kai wani antani wani koyaya zai yi da sa a can ba ruwanka in musulmi ne ka yi shiru ta kyale in da aka ce ma musulmi ne to Allah inna Allah gafurur rahim tana yayi wani abun gak da mutuwa kuma hallo duka Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi mai wannan kurakuran Sufyan sauri yake cewa kada mu yi ma wani kallon dan wuta kada mu yi ma wani kallon dan wuta yace zaka ga mutum yana bautar gumaka amma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dan aljanna ne dan saboda gak kahin mutuwar shi ya yi wani abu wanda ya komo sama hanya siratul mustaqim Allahumma inna nas'aluka husnul khatima sai malam yake cewa bayan da murud da kan'an aina adun aina fir'aunu wa man to ina adu yake ad an ce ad ko ibnu ars bin irama bin sam bin nuh wa kana jabbaran anida ya kasance shi ma mutum ne mai jiji da kai mutum ne mai girman kai ruya an yi ruwaya annahu asha alfan wa mi'atai sana shi a ya shekaru shekara dubu da ɗari biyu al wa mi'atai sana shekara dubu da ɗari biyu wata zawwaja alf bikr ya armi mata dubu wa rusika min salbihi kuma arzuta shi daga bayan shi kenan wa arba'atu ala walad arba'atu ala walad yana da iya dubu hudu at min zukur kuma maza ne wa kana tulu tawil minhum arba'a zira shi a duka wannan iyan nashi tulu tawil minhu kaman girmansu tsawonsu arba'u mi'a zira kaman zira'i ɗari hudu daman ayan hudu duka abin ana tahiya abin yana baya ana tahiya abin yana baya wa auladuhu kulluhum kuma iyan wannan nashi duka gabaki daya su ma sun biyo uban nasu ma jababira yan shishigi ne kuma hannu yan girman kai ne yan saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ne yanan shi ne to ina yake a yau ba shi ba han mutanen nashi qaumu ad ina suke wa fir'auna aina adin aina fir'aun ina fir'aun dan adawan Musa alaihi salatu wassalam fir'auna kaman duk kamar mafi yawa sunan shugaba na masar a lokacin wancan nada shine ake cima fir'aun amma shi sunan shi walid bin musa'ab walid bin musa'ab ya mallaki misra lokaci mai tsawo wadda a rubiya shi ma hallo ya nema ya ce wai shi ubangiji cikin suratun nazi'at al'aya mawjuda ko faqala ana rabbukumul a'la wa marrafa al-ahram ina mutanen fir'auna wanda su ne suka gina pyramid ƙaton ginin nan al-ahram jam'ul haram wa hiya al-mashhura fil masar min ajaib ad-dunya yana daga cikin abun mamaki na duniya ina suke wanda suka gina ta sai malam yace man yasma ya hal ya ka kaman proverb karin magana ne na larabci sai duk wanda ya ji wannan zancen ba to ya kamata ko ya tsorata ya tuna fa shi ma fa tahiya zai aina man sadu wa shadu wa banau halakal kullu wa lam tughnil qulal ina wanda sadu min siyada ina wanda daga sayyid kenan ina wanda suka shugabanci mutane wa shadu kuma hannu suka yi gini na ban mamaki a ringa gidan shugabawa ne wa rafa albina suka daga gini ya yi tsaho wanda talaka bai isa ya yi ba ina suke yau kuma hallo ina abin da suka gina halakal kullu falam tughnil kulan su in sun hallaka kuma abin da suka gina ma hallo ya hallaka na halakal kullu kulluhum min namrud da namrudin da kan'ana da ad da fir'auna da mutanen fir'auna da mansadu wa shadu halaku wa matu duka sun mutu ce irin na malam bahaushe ce shuru kake shi irin na ayin nan da take cewa la tahissu la tahissu minhum ahadan wa la tasma lahum sautan kamar iktibas daga cikin aya ta cikin karshen suratu maryam bakka jin motsin kowa kuma Allah bakka jin muryar kowa bakka jin doriyar kowa fama bakat alaihim as-sama'u wal ardu wa ma kanu munzirin sama bata musu kuka ba ƙasa bata musu kuka ba kuma hallo su wannan ba a jiraye su ba a cikin suratul duha kenan lan tuguni anhum amwaluhum min shay dukiyoyin nasu su amfana musu komi ba sai malam yake cewa barcin ya kawo kaɗan daga cikin jababira wanda suka saba ma Allah subhanahu wataala Allah malam sai fara kawo mutanen kirkin su ma ina suke aina arbabul hijab ahlin nuha ina mutanen kirki ina mutanen wanda suke tsoron Allah ahli tuka aina ulil ilmi bi mana aina ahlul ilmi aw tarwaya ina ma'abutan ilmi wa arbabul uwal bi mana wal qaumul uwal ina mutanen farkon suke duka sahabban duka ina suke duka babu a nan malam abin da yake so ya kwatanta mana akan cewa ita duniya ليست دار إقامة لصالح ولا لطالح الصالح سيموت والطالح سيموت mutumin kirkin sai ya mutu kuma Allah mutumin banzan shi ma sai ya mutu ta aina ashabul uqul salima ina ma'abutan hankali na kirki ahlul taqwa wanda suna tsoron Allah ahlul ilm من العلماء والصالحين كلهم ماتوا دكان سو sun mutu zahabu ila ma hayya alahum su kuma sai mu ce sun tahi zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu tanadi na aljanna mimma la ainin ra'at wala uzunin sami'at wala nazara ala qal bashar yana sun tahi suna more wasu a can shine ai wani malami ke cewa ya ji yana tahiya sai ya ji wani yana cewa lalle madina hutagiyar ce madina yanzu in sahabban ma in suka taso sai su ce ai aljanna ce sai ce mai a'a kai mahaukaci ne kai mahaukaci ne wa gaya ma daɗin da suke ji a can ya kai musu ƙala zarra a ce na mai jin daɗin duniya bai kai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya mustare a wannan majalisin mun karanta a cikin nuniya wanda in mutumin kirki an sanya shi cikin kabari in mala'ikun nan sun zo sun zamanar da shi ya ba da amsa sai wani mutum mai kyaya farare suna kamshi ya zo mai daga wannan mutumin ya gan shi yana mulmushi sannan mutumin ya labarta mai da aljanna sannan a dan buɗe mai tun daga gabarin shi ya ga haske haske ne daga cikin aljanna sai ya ga wani haske da wani jin daɗi wanda bai taɓa yi ba a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin wanda za su shiga aljanna sai malam yake cewa sayu'idullahu kullum minhum to dukka da su wayancan na banzan da su na kirkin wanda sun riga ya mu gidan gaskiya kuma mu ma zan mu iske su dukka Allah sai ya tada su wa sayajzi fa'ilan ma qad fa'al kuma gobe ba ta yi da ba duk abin da ka aikata sai ka samu sakamakon shi faman ya amal misqala zarratin khairan yara wa man ya amal misqala zarratin sharran yara duk wanda ya aiki kwatankwacin kwayar zarra na alkhairi sai ya gani kuma hallo duk wanda ya aiki kwatankwacin kwayar sharri shi ma hallo sai ya gani اللهم اجعلنا من الذين عملوا خيرا Allah ka sanya mu cikin wanda suka aika za su aikata alheri ko kuma suke aikata alheri wanda kuma hallo sakamakon su zai zamanto alheri Allah kadda ka sanya mu daga cikin masu aikata mummuna wanda sakamakon su zai zama to mummuna da nahi mu tsaya daga nan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana gabaki daya Allah ya biya bukatun mu na alheri gabaki daya marasa lahiya mu Allah subhanahu wataala ya ba su lahiya wanda su wanda suka rige mu gidan gaskiya Allah subhanahu wataala ya jigan su da rahama Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك